الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidar da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar a wannan masallaci mai albarka na masu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na khulasatu nurul yaqin a wannan majalisin namu mai albarka na manzon Allah shine madubin rayuwar musulmi sallallahu alaihi wasallam yau muna sha uku ga watan jumadal akhira hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya a 2005 wannan shi ne darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi a dauru sani min hayatin rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'ana mataki na biyu na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku manta ba mun ce rayuwar manzon Allah ta kasu kaso uku akwai hayatuhu ma qabla al-bi'tha wa hayatuhu ma ba'da al-bi'tha wa hayatuhu ma ba'da al-hijra to yanzu mun shiga mataki na biyu shine rayuwar manzon Allah bayan an turo sa a matsayin manzo a Makka malam ya ce darasi na goma sha biyu badu'u nuzulil wahyi fara sabkar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake ce ma wahayi shine sako ne daga Allah madaukakin sarki ta hanyar mala'ika wannan shi ake ce ma wahayi amma abinda ba shi ba ba a ce mishi wahayi sai dai ya dauki wani suna daban kawai misali magana da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma uwar annabi Musa ba a ce mishi wahayi don mi don saboda ba ta hanyar mala'ika a saƙon ya zo ba ba a ce ma abu wahayi sai in ta hanyar mala'ika ya zo ko kuma ya kasance manzo ne aka zoma da magana da saƙon amma in ba shi ba duk wanda ba wannan bai ɗauka wahayi shi yasa akwai wasu ɗan falsafa da suke cewa ai matar ma'aihiyar annabi musa ita ma annabi ya ce ana gane da ke ko ne dalilin su wajen saboda allah ya ce wa auhaina ila ummi musa gane ku mun yi wahayi zuwa ga sai suka ce to ai ba amma kowa wahayi sai wa sai annabi kun ga wannan kuskure ne wannan shi ne kenan in haka ne aikin har tururuwa ma annabi ya ce ko wannan shi ne kenan da bi Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga tururuwa ko to ka gani wannan shi ke nuna magana ce da bata da kai balantana makama kenan farawar saukar wahayi sako na annabta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma balagal arba'ina min umrihi lokacin da manzo Allah ya kai shekara arba'in ba'athahu Allahu bashiran wa nadhira Allah ya turo sa a matsayin dan aiki ko mai gargadi ya aiko sa mai bushara ko mai gargadi wa da'iyan ila al-haqqi bi idnihi kuma yana mai kira zuwa ga gaskiya da izinin sa wa sirajan munira kuma ya kasance hitila wanda take mai haskakawa wannan ko yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله واذنه وسراجا منيرا inga kamar ayat ce ma kawai aka fasara dama littafin mafi yawanci abubuwan da ke zuwa duka hadisai ne da ayoyi na alkur'ani imma a kasu a nassin su ko a kasu a ma'anar su kenan lokacin da manzo Allah ya kai shekara 40 an turo su a matsayin manzo wa qad budi al wahyu bir ru'ya sadiqa kuma an fara masa wahayi da ar ru'ya sadiqa mawanki na gaskiya fakana la yara shay'an fi nawnihi sai ya kasance babu wani abu da zai gani a cikin kwanansa illa tahaqqaqa fi yaqazatin face sai wannan abin ya tabbata a farkensa kinan shine farkon annabta da aka farkon wahayi da aka ma manzo Allah ta hanyar me ta hanyar maholki dan an ce maholki ba shi yake nuna mala'ika bai zo ba mala'ikan ne zai zo amma dai manzo Allah yana cikin me yana cikin kwana kenan sai kasance don maholkin da manzon Allah ya sai kasance gaskiya in yi maholki tuzuru kaza yayi aure to ana tashi sai a ce ga wata yarinya ta dallahe mishi ta ce sai shi za ta aure thumma nazala alaihi ruhul amin sannan sai ruhi amintacce ya sabko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ruhi amintacce shine jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari hira'in yana bauta a cikin kogon shira mun ga bayanin cewa kogon shira wani dutse ne da yake a makka a bisa kan hanyar makka wanda akwai wani rami a cikinsa to shine kogon to nan manzo Allah yake labewa yana ibada wa allamahu kaifa yahdin nasa da mala'ika ya sabko ya koyar da manzon Allah kaifa yahdin nasa ta ya zai shiryar da mutane الصراط المستقيم هنيا ورتكي بككا ويرشدهم إلى اتباع الدين القويم كما يا نون الدسو يا فأكر الدسو يشري الدسو إزوى قبل الدين واندي كشين القويم معنا سيئي wannan kenan shine darasi na farko a cikin wannan da yake da suna matakin sai as'ila tambayoyi mata bu'ita sallallahu alaihi wasallam yaushe aka turo manzon Allah kaifa budi alwahyu ya aka fara wahayi man nazala alaihi bil wahyi wa ya sabkar masa da wahayi aina nazala alaihi jibrilu kuma ina ne jibril ya sabkar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina ne isko manzon Allah ma da allamahu mi mala'ikan nan ya koyar da manzon Allah wannan su ne tambayi wanda suke bukatar amsa a cikin darasi kuma za ka samu amsa alkhulasa taƙaitawa ba aka hullahu ilan nasi Allah ya turo sa zuwa ga mutane ala ra'sil arba'ina a lokacin da yake kan shekara arba'in wa qad budi alwahyu kuma an fara wahayi bin ru'ya salihah da maholki wanda yake nagari ma'ana maholki tabbatacce uwa masu girma wannan darasin babban karatun da za mu samu a ciki shine yana nuna muna manzilatun ru'ya fil islam matsayin mahulki a musulunci mahulki yana da mahimmanci a musulunci domin da shi aka fara ma manzon Allah ne wahayi kuma za ka ga a alkur'ani mai girma akwai shari'o'i da yawa wanda ta hanyar mahulki aka shar'anta su misali kiran sallah aikin haji da kansa ma ta hanyar mai aka shar'anta su ta hanyar mahulki ko domin gina ka'aba da lokacin ne aka fara aikin haji amma sai dai mahulki yana da ka'ida ka'idan mahulki shine la tunatul ahkamu birru'a ba a kira to hukunce hukunce ta hanyar mahulki in ba annabi ba annabi kadai ne in yi maholki maholki zai zamantowa wani hukunci amma kai ka yi maholki wani tsoho tugub-tugub mai horin gemi ya ce maka ka rike salati kaza ana gaya da kyau ko? to wannan salati shaha labari shuni ne wannan tsohon da ya zo hukun babu tabbacin kowa ne mai yiwa ma shaidan ne domin shaidan kowace irin siffa yana yi siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai abin iya zuwa akwai meke hudu ba da muka rubuta mai zaman kanta ahkamur ru'a fil islami hukunce hukuncen maholki a musulunci ba mu yi hudu ba amma Allah ya so wata ran zamu yi ta mun dai yi ta ne an rubuta an raba mutane amma Allah ya so wata ran zamu yi ta don mun yi hudu ba akan kwanan to sai muka ce ya kamata a ce an yi akan maholki maholki yana da muhimmanci sosai a musulunci kuma maholki gaba ɗayan sa kala uku ne takhwifu takhwifu shaitani tahwifu shaitani wa hadithu nafsin wa bushra min arrahman inji manzo Allah mahalki duk in kai sabai wuce ɗaya cikin uku imma shaitan ne ke baka tsoro a cikin mahalkin ko kuma bushara ce Allah ke maka ko kuma labarin zuci ne dama Hausa suka ce abinda mutum ke tunani da shi yake mahalki abinda ya dame mutum da shi yake mahalki kaga tuzuru yana ta mahulkin yayi aure to auren yake so shi yasa ko kaga mutum yana ta mahulkin ya tsince kuɗi to kuɗin yake bukata wannan shine kenan a takeice dai mahulki yana da yana da hukunce hukunce a musulunci babban hukunci kuma shine babu wanda zai ce ya mahulkin an ce yayi kaza kuma yi misali ko mahulkin kai wani mutum ya ce maka kai sadaka kaza wannan mahulkin kake aiki da shi duka yana daga cikin wahayi na shedan shedan yana bin irin wannan hanyoyin don ya shagaltar da mutum daga abin da yake mai mahimmanci akan abin da baya da mahimmanci domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da shedan yake so bid'a al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah shedan ya fi son bid'a fiye da ma sabo don ita bid'a za ka yi tsammanin ibada kake yi sai kai ta yi amma sabo kana yi ka san sabo kake yi to shi yasa shedan so da yawa yana kulluma mutane ta hanyar maholki sai ya koya musu wasu bid'o'i da yawa daga cikin bidiyoyin da kake gani na wasu salati wasu azkar wasu ne duka ta hanyar maholki ne ake samun su dama su ɗayan addinin maholki ne ban ce ga su buha kuka fasara ko kuka sani halatul arabi qabla islam halin larabawa kafin musulunci ya larabawa suka kasance kafin musulunci kana al arabu qabla al islam mushrikina larabawa sun kasance kafin musulunci mushrikai ne يعبدون الأصنام سنة بوتا ما قمك ويقدسونها كما سنة أركك سنة جرم ماسو وكانوا يقتلون أولادهم كما سنة كسنة سنة كشي آئنسو خوفا من الجوع والفقر دان سبو دا سوران ينوى دا تلوتي سنة كشي آئنسو دان سبو دا سوران ينوى دا تلوتي ويدفنون بناتهم وهن حيات كما سنة تربدي آئنسو الهالي سنة رأي khashiyatan al'ari wal aibi dan saboda tsoron al'ar shine mai yake da suna al'ar shine kaskanci shine al'ar dan saboda tsoron kaskanci wal aibi da kuma aibi ko aka wasa suke cewa wannan abin da yake nuna shine lokacin jahiliya ba wai iya mata kawai ake kashewa ba har iya maza ma ana kashewa misali in mutum yana da ɗiya goma sai ya tunanin kai bayan goma in suka huce goma wadda wuya in samu abin da zan ciyar da su to don haka duk da na aifa bayan ɗa goma kashe shi zai namiji ne ko mace ce za a ne za a kashe ta tukunga wannan jahiliyar ita ce ta komo a yanzu planning familial ko wannan shi da kenan abinda tura suke so su kuya bana kaga jahiliyar ce ake so a ne a maido muna dama shi wayewa in ta yi yawa to baya take komawa dama suka ce ba rike kaya in baka iya ba ta soke ka ana gane rike ko to wannan shi ne yanzu ku ji gayu da suke irin wannan askin da ake yi a aske baya a dargaba a da su wake yin shi duk wanda ya rayuwa a kawai ya san masu yin shi su ne hillanin ma baroroji ana gane rike ko barrojin ma na ƙauye ba na birni ba ana gane suke wannan askin suke wannan askin amma yanzu wai wayewa da yake da suna waye shi ke wannan askin ga wannan ita ce ba rike kaya in baka iya ba ta soke ka a na sai soke mutane ta fiye mutum ya ce ɗiya uku yake so mace ta aihi ɗiya uku a ɗame ma'aiwa ɗiyan kuma su zo su lalace ba su amfane shi ba ko kuma ɗiyan su zo su mutu shi kuma ya riga ya jike mata ma'aiwa abin da ya kamata haka wannan shi ne kenan wa kanu mutanafirina mutashajirina kuma sun kasance mutanafirina ma'ana kullun cikin me yake da suna tsirarroniya ake ma'ana tsirarroniya ta fada kullun cikin gudun juna ake mutashajirina kuma a cikin yawan fada yuharibu ba'dhum ba'dan sashin su yana yakar sashi li awhal asbab dalilin sababba wanda ba su taka kara sun karya ba akwai wanda za su yi fada don saboda mai yake da suna kare ko kuma don saboda musa ko kuma don saboda jaki a yi hada a kashe dubunan mutane wannan dai shi ne darasi na nawa na goma sha uku halin larabawa kafin musulunci asila tambayoyi ma za ka nan arabu ya abu donar kabilar islam mai laraba su kasance suna bauta kafin musulunci lima za kanu ya kutulu na auladahun don me yasa su kasance suna kashe 'ya'yansu limaza kanu yadfununa banatihim dan me yasa su kasance suna turbude ƴaƴansu mata hal kanu muttafiqina harshen sun kasance masu haɗin kai ne shine ma'anar halkanu muttafiqina malai ce kana al'arabu qabla bi'sati qabla bi'satihi laraba sun kasance kamin turo manzon Allah mutanabidina ma'ana masu yawan korar juna ne mukhtalifina masu yawan sabani da yakar juna yadribu ba'dhum riqaba ba'd sashin su yana bugun wuyan sashin juna wa kana aktharuhum mushrikina kuma mafi yawancin sun kasance masu bautar gumaka ne mushrikai yaqtuluna auladahum suna kashe ƴaƴansu wa banatihim da ƴaƴansu mata suna kashe ƴaƴansu maza da ƴaƴansu mata abin da yasa sodiya ko alqur'ani kaji zancen kisan mata shi aka yi yawan waɗi misali wa idan ma'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat su mata an yi kashe su akan maza su maza ba kowa ke kashe su ba sai wanda yake tsoron talauci su kuma mata kowa ma kashe su yake da talaka da mai kuɗi kowa yana kashe mata don su ganin suke yi idan mutum mata suka mishi yawa to alama ce ta rashin albarka shi yasa suke can manzon Allah al'abtar ma'ana marar albarka mai yankakken baya dan mi dan diya mi yake aihuwa diya mata diya biyu kawai gare shi maza kuma dukkanin su sunni suna rasuwa kahin ne uku ko diya uku ce gare shi maza dukkanin suna mutuwa kahin su gina ana gane da kyau ko to shi yasa suna ce manzo Allah marar albarka mai yankakken baya dan dan bai da diya maza to Allah yayi haka ne dan saboda ya nuna ma mutane abun nan da suke ganin cewa marar albarka ne su ne ke da mi suke da albarka domin su ya bar manzansa wanda ya hiso hiye da mi hiye da kowa kenan iya mata suna kashe su ne don saboda suna ganin yawan aihuwar iya mata rashin mine ne rashin albarka ne wannan shi ne kenan su kuma iya maza wanda suke ga sun yi iya da yawa suna tsoron kada su kasa ciyar da su sai su rika kashe su wannan darasin yawa masu girma babban abin da zai nuna mana shine idan mutum baya da addini to rayuwarsa za ta kasance a cikin muni idan mutum baya da addini shi da dabba ba su da ni ba su da bambanci yasa Allah ya ce ulaika kal an'ami bal hum adall kahurai kaman dabbobi suke kai dabbobi ma sun hisu sun ma dabbobi bacewa idan mutum baya da addini ba abin da ba zai iya ba kana ganin yarinya ka ɗauke ta ka yi rame kuma ka me ka turbuɗe ta akwai yayin da ma suna ba ba ba ba amma kuma ya maida musu ƙasa me ya kai kekashar zuciya kamar wannan rashin tausayi kamar yadda kura tana ji tana gani za ta cinye yar akuya to ita kura ba ma yar akuya bace ta canye ba yar ta bace ta canye yar akuya ce ta canye yar wata dabba ce to su kuma diyansu suke ni diyansu suke hallakawa shine al-imamu shafi'i ke cewa walaysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'din iyana yace kura da kanta bata cin yar uwarta kura yace amma mutane a mutum zai iya cin dan uwansa mutum ma'ana yana nufin gigar shi da zaka zuwa kana yi a takeicen wa masu ma wannan yana namuna duk rayuwar da babu addini to rayuwa ce mummuna rayuwa ce wadda take a cikin aibe al-imamu al-qurtubi ya hakaito daga al'imam ibn hajar a cikin ibn hajar da shi ne babba ya hakaito daga imam al-kurtubi a cikin fatahul bari akan cewa larabawa sun kasance akwai wanda suke yin gumki na abinci misali na dabino idan mutum ya je cikin daji ya rasa abin da zai ci sai ya canye gumkin an gane kuma sai kuma roƙon shi allah kai min haƙuri mutum ne zai gumke shi na dabino yunwa ta kai sai ya kalle hannu tunda ya rasa abin da zai ce Allah ba ni abinci Allah ya hana abinci to sai a koma Allah za a canyewa ya gunce hannu Allah ya mini afuwa zan dan cinye hanyar ga yunwa ta kai mini can an jima ya gunce kafa can an jima ya cinye kai har sai ya kai ga an canye gaba dai wai abun da kai da hannunka har za ka iya canye shi kuma shine kake ne kake bauta ma wannan shine zuna muna daɗewar basira ta wanda ba bai da addini kashi irin rayuwar da turawa suke yi waɗanda ba su da addini mutum ya mai da kanshi dabba wai yana ganin ci gaba ne a da'awa to sirra darasi na goma sha hudu shine da'awa a sirrance bada annabi sallallahu alaihi wasallama bi da'awati sirran manzon Allah ya fara da'awa ya fara kiran mutane zuwa ga addini sirran a sirrance lamma nazala alaihi lokacin da ya sabka a kansa ya ayyuhal muddathir ya kai wanda kake lullube qum fa anzir tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama sa wa thiyabaka fatahhir kuma kayanka ka tsarkake su warrujza fahjur kuma gumaka ka kaurace musu wala tamnun tastakthir kuma kada ka bada don saboda a baka da yawa wannan yana daga cikin abin da ba a so in za ka bada ka bada don wa ka bada don Allah kada ka bada don a baka da yawa wani rabbi ka fasbir kuma sannan game da ubangijin kafa sai ka yi haƙuri ma'ana game da kira da za ka yi zuwa ga Allah sai ka yi ne sai ka yi haƙuri da'awa sai an yi haƙuri me yake da suna ko ɗiyanka kake za ka koya ma karatu sai ka yi ne ba ma karatu ba ɗiyanka ma za ka rika umarni da su tashi su sallah sai ka yi haƙuri za ka zo karanta da yaro ya yi maka ƙafa ga baki ya ce aiki bai sanya maka ƙafa ba mai yawa kuma dangane maka ƙafa don ka gobe ka ƙara zuwa tada shi kaga sai an yi haƙuri daga nan sai ka ce ban ƙara ma zuwa tada shi sallah to kun gani to a cikin gidanka ma sai ka yi haƙuri da ɗiyanka tarbiyyar da za ka musu balantana a ce ka hito waje kana karantar da mutane gaba ɗaya ma balantana a ce da'awa balantana ma a ce kai ne za ka kiran al'umma gaba ɗaya fada'a ahla baiti sai manzo Allah ya kira iyalan gidansa wa man yafiqu bihi min asdiqaihi da wanda ya yarda da su na daga cikin abokansa alladina ya'taqiduna sidqahu wanda suke da kudirin gaskiyarsa ma'ana wanda suka tabbatar da gaskiyarsa da'ahum ila ibadatillahi wahda ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai warra'fati bin nasi da kuma yi ma mutane sauƙi da tausayi walittihadi da kuma haɗin kai wa tarkin harbi da barin yaƙi wa kad bada abin da'awati sirran kuma ya fara da'awa ya fara kiran mutane a sirrance khawfan min mufaja'atin nasi don tsoron zoma mutane kwatsam bi amrin lam ya'rifuhu da abun da basu sani ba wa lam yasma'u bihi kun bus taɓa jinsa ba shi yasa abinda mutane ba su san shi ba ba su saba ba hanya ake bi ta siyasa wajen ne wajen karantar da su shi wajen nuna musu shi misali ka zo mutane ba su san jilsatul istiraha ba kawai ka zo lokaci guda ka jilsatul istiraha sai a dace maka subhanallah ana gane da kyau ko idan ya kasance ka musu bayani kamin kai kaga wannan in sun ga kayi sun san ne kai amma in ba shi ba ana ƙare sallah sai wani ya tashi ya buɗe baki da faɗa ko wata ƙira'a wanda ba sani ba yake da suna misalin ziratan ladina an amta alaihim ƙira'a ta kalf ka zo kana zirata zirata sai kai limamin mu ko fatiha bai iya ba bai wa ma akwai wanda kana cikin zirata ziratan nan zai zira ɗewa ya je ya sallar shi kada ya barka don bai sani ba laraba yan magana suke cewa al'insanu aduwu ma jahila shi mutum mafi yawanci abinda bai sani ba maƙiyinsa ne duk abinda mutum bai sani ba to da wuya ka kame shi shi kai tsaye ya karbe sa in dai bayani ba ya yarda da kai yarda wanda take ta wuce guna da iri as'ila tambayoyi mata bada ati da'awatu sirran yaushe ne aka fara da'awa a sirrance man alladhina da'ahum sirran su wane ne manzo Allah ya kira a asirce ila ayi ila ayi shay'in da'ahum izuwa ga me ya kira su limada bada abin da'awati sirran don ya samu zo Allah ya fara kiran mutane a sirrance alkhulasa takaitawa bada adda'awata sirran manzon Allah ya fara kiran mutane a sirrance fada'a qarabatahu sai ya kira danginsa wa alahu da iyalansa ila tauhidi zuwa ga tauhidi wali itilafi da kuma haɗin kai ana gane da kyau ko musulunci yana son haɗin kai warrafi warrifki biddu'afa da kuma tausasa ma masu rauni da tausaya ma masu rauni mai uwa masu girma babban darasin da ya kamata mu fahimta anan shine mu dauka anan darussa ne masu yawa amma kamar yadda nace kowanne darasi zamu dauki fa'ida guda mu gani shine a koda yaushe idan alkhairi ya same ka ka fara da na kusa da kai ku ci anan manzo Allah da aka turo su a matsayin manzo suwa ya fara kira danginsa makusantansa kada ka zamanto indororo ba ka ba gida sai daji kada ka zamanto iccen giginya na nesa kan sha inuwarki ana gane da kyau ko kana da kuɗi amma sai dai na waje suke amma kannan matarka ko dangin matarka amma su kannanka na jini ba su ganin komai ko kuma abokanka kana daɗaɗa musu in kuna tare amma gidanka iyalinka ƴaƴanka ba ka daɗaɗa musu wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idda bi nafsika thumma biman ta'ulu idan alkhairi ya same ka ka fara da wanda ka fara da kanka sannan wanda ciyarwarka take mi take a ƙarƙashin sa kina a koda yaushe idan alkhairi ya same mu ya kasance wanda za su fara samun amfanin wannan alkhairi su wane ne su wane makusantan mu awwalul mu'minina farkon wanda suka fara imani awwalu man amana bihi minan nisa'i khadija farkon wanda ta fara imani da manzon Allah daga cikin mata ita ce khadija wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi kuma ta kasance dama tana da kudin ma'ana tayi kuduri tayi itikadin gaskiyar annabtarsa lima zahara laha min al'alamati dalilin abin da ya bayyana a gare ta na alamomi addalati ala nubuwatihi wanda suke nuna annabtarsa mundu safratihi tun lokacin balaguransa ma'a khadimiha maisara da dan aikin ta maisara tun a wannan lokacin tace kai wannan ba karamin mutum bane tun lokacin ta yi tunanin akwai wani babban al'amari da zai faru da shi na abubuwan mamaki da ta gani a tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man amana bihi min ar-rijali abubakar kuma farkon wanda ya fara imani da manzon Allah daga cikin maza shine abubakar as-siddiq wa kana sadiqahu qabla ba'thihi abubakar kuma ya kasance tun kamin manzon Allah ya zamanto annabi abokin sa ne wa lam ya'had alaihi kadiban kuma bai taba samun ƙarya daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana manzon Allah bai taba masa magana wadda take ba ta gaskiya ba wa zaid ibn harisa bayan abubakar sai zaid bin harisa wa kana mamlukan nabi sallallahu alaihi wasallam shi zaid kenan ya kasance bawan manzon Allah ne fa a'taqahu sai manzon Allah ya yantar da shi dangane da musuluntar zaid dangane da labarin zaid akwai abin birgewa zaid bin harisa asalin shi dan babban mutum ne ana gane da kyau ko amma duk da baki ne amma ba baki ba na afirka baki dai ne daga cikin larabawa amma ma'aikinsa babban mutum ne ma'aikinsa yana son sa sosai sosai irin masu kamin bayan nan suka kama shi shi ba bawa bane asali suka kama shi suka je ka suka je suka saida shi da suka zo wajen saida shi sun zo a soko okaz tun kahin tun lokacin jahiliya manzo Allah ya ganshi ya nemi Khadija da ta sai mishi da ta sai wannan yaron domin shi lokacin baya da kudin sayan yaron tunda komi nashi nata ne khadija ta sai wannan ta sai zaidikin take taga manzon Allah kyautarsa to zaid yana nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har musulunci ya zo ya karbi musulunci bayan abubakar shine na uku ma'aikinsa kullum cikin neman sa yake sai ya ji labarin cewa ai zaid yana makka ya zo shi da danginsa yana zuwa kuwa isko zaid a wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'aifin ya nemi da manzon Allah ya saida mishi shi yake na ji an ce kai ka sai ɗana to ina so ka saida mini shi ko da yake asali ba bawa ba ne zalunci ne kashi a bauta sai manzon Allah ya ce a'a ni ai ba zan saida maka shi ba asali ni ba ma bawa ba ne a wurina ya ce gashi nan in ya yarda ka tahi da shi in ya yarda zai bi ka ka tahi da shi ma'aikin nasa yake to zaid ina so ka je ka koma a gida ka san kai ne babban ɗana dukiya ta kai ne za ka gade ni kaza da kaza ya zano masa ni'imomin da zai iskowa a can a wannan lokacin zaid sai wata magana wadda ce da rubuta ta yace ma uridu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama badalan wala uthiru alaihi waladan wala malan yace bana neman wani maimako ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dukiya ce ko ɗaya ko kuma iyaye ya ce ni na zaɓi in zamna tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko da a cikin bauta ne a wannan lokacin sai manzan Allah ya ce ishadu ya ayyuhan nas ku shaida ya ku jama'a anna zaidan minni wa ana minhu akan cewa zaid ɗana ne ma'ana daggare ne yake nima daggare shi nake daga lokacin ake ce masa zaid bin zaid bin muhammad sai lokacin da aya ta sabko ud'uhum ta cikin suratul ahzab ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah tunda su lokacin larabawa lokacin jahiliya suna tabanni ka samu wani yaro ka ce naka ɗanka ne kuma ya zama ɗanka zai gade ka kai ma za ka gade shi wanda a farkon musulunci an tabbatar da shi don har gado ma mutum yana yi ta hanyar attabanni idan ka ɗauki asbabul irsi a harkon musulunci akwai attabanni a ciki to daga baya sai aka rusa wannan in ba ɗan da ka aihuwa da cikin ka ba baya halatta ka jingina sa zuwa gari ka har ya kasance ana kiransa da sunanka Allah ya ce ku kira su da sunan iyayensu shine adalci a wajen Allah وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب فرقم كما wanda ya fara imani da manzon Allah a cikin yara kanana Ali bin Abi Talib shine Ali dan Abi Talib wa kana rabiban rasuli kuma ya kasance agolan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ga ashe agolanci ba aibi bane ko in in ɗan gidanku na shirin ku kai sai can kai da ba gidan ubanka kake wasu to wanda ya fara zama ba gidan baban shi ba shine Ali ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan ba aiki ba ne a golanci wakadda a abubakarin ko da yake hausa suna cewa agola ga wanda ka aure ka aure matarsa ko ka aure ka aure ka aure uwarsa shi ne suke ce ma agola amma dai duka in aka ce agola ana nuhin dai wanda yake a gidanka ko da ba ni bane ko da ba ɗanka bane a laraba a larabci aka ce rabib shine wanda ya tashi a gidanka kun ba ɗanka ba ne shine rabib wa qadda'a abubakar man yuhibbuhu wa yuhibbunahu kuma abubakar shi ma ya kira zuwa ga musulunci wanda yake so kuma suke son sa fa ajabahu jam'un kathirun sai jama'a da yawa suka karba suka karbi da'awarsa shi abubakar منهم عثمان بن عفان daga cikin su akwai Usman dan Affan thalithul khulafa'ir rashidina na ukun khalifofi wanda suke shiryayyu wa Zubair ibn al-Awwam da kuma Zubair ibn al-Awwam shi kuma ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna wannan yana nuna falalar Abubakar ta yanda sahabbai ma masu daraja da yawa daga cikin su ta hanyar su suka gane ne suka gane musulunci as'ila tambayoyi man awwalu man amana bihi minan nisa wane ne farkon wanda ya fara imani da manzon Allah daga cikin mata wane ne khadija man awwalu man amana bihi minan rijal wane ne farkon wanda ya fara imani da shi daga cikin maza abubakar siddiq man awwalu man amana bihi minas sibyan waye ya fara imani da shi daga cikin kananan yara ali bin abi talib ma za amila abubakarin ba'da islami mi abubakar ya bayan ya musulunta shi ma ya kira mutane zuwa gami zuwa ga musulunci alkulasa takaitawa awwalu man amana bihi as-sayyidatu khadija farkon wanda ya fara imani da manzon Allah ita ce khadija wa abubakar ne siddiq da abubakar wa ali ibn abi talib da ali dan abi talib thumma da'a abubakar sannan abubakar shi ma ya kira ashabahu abokansa ka Uthman ibn Affan ka Usman kaman Usman dan Affan wa Zubair ibn al-Awwam da Zubair bin awwa fa'amanu sai gabaɗin su kai imani darasin da za mu ɗauka a cikin wannan darasin shine hubbul khairi da kai kaso alkhairi ga waninka idan alkhairi ya same ka to kaso mame kaso ma ɗan uwanka shi kada ka zamanto ɗan tsako samu ka ƙidangi shi ne ake ce an san ɗan tsako ko kun san akwai hausa da mai sai an rika yi ana ɗan fassarawa ɗan tsako shi ne ɗan kaza ɗiyan kaji ‘yan ƙanana-ƙanana shi ne a wani karin magana suke cewa ɗan tsako yake cewa ba samun duniya ba wurin cinta da yake ji da haka don shi ɗan tsako da ya samu ina yake ruga shi da ake cewa ɗan tsako samu kakka dangi kuma ba samun ba wurin ci don saboda da ya samu gudu zai su kuma yi uwan sai su ne sai su bi to shi ne yanzu ba samun ke da wahala ba wurin cin ke da wahala abu inda mun samu wurin ci bai wahala Allah zai kawo ana gaya da kyau wanda shi gina a takaice yake da suna kunga abin da ya samu kace haka nan kunga abubakar da ya samu bai ɓoye ba ya ne ya so alkhairi ga mutane la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi wani mai hikima yake cewa wa kun ma'danan lil khairi wasfah anil adha fa innaka ra'in ma amilta wa sami'u ka kasance ma'adani na alkhairi ma'ana hanyar ka alkhairi yana ne yana samuwa mutane suna samun amfani na alkhairi ta hanyar ka duk abin da ke gare ka kuma kana aika amfanar da al'umma ilimin boko ne ke gare ka ayan ango kana aika karantar da su ilimin addini ne abokanka kana iya kame kuna zama a fada abokanka ba su zuwa karatu sai ka ce to da Allah ku in hidda muku rana guda mu dan mu dan zanyin karatu ka amfanar kuɗi ne ke gare ka baka iya zuwa karatu ko baka iya karantarwa taimaka da wannan kuɗin ƙarni ne ke gare ka zo ka kasance daga cikin masu taimaka a wajen da'awa a cikin karatu da abin da ya kama da haka duk abin da ke gare ka zaka iya kame zaka iya ka amfana ko mi lalacewar mutum ba zai rasa ranarsa ba in shi ɗan magana ana gane da kyau ko kowa da ranarsa wai makahu ya leƙa jarka an san jarka ko bido in ido bi ke gare ka zaka leƙa bido sai ka kashe ijiya guda ko ba sai ka kashe ba to shi kuma ijiya da dama kawai leƙa cikin sauƙi zai leƙa ko shi da wadon kowa da ranarsa wai mai ijiya guda ya leƙa sharka wannan shi ne kenan adda'awatu jahara kira zuwa ga addini a jaharce ma'ana a bayyane a can mun gani an yi ame a cirrance a ɓoye a nan kuma an yi a bayyane istamarrat da'awatu sirriyatu salasa sanawatin da'awa kiran mutane a sirrance ya ci gaba shekara guda uku a jaba fi asna'iha kathirun min al-ashraf wanda a cikin wannan diyawa daga cikin al-ashraf manyan mutane wal mawali da kuma bayi sun musulunta ma'ana da'awa da aka yi a sirrance diyawa daga cikin mutane sun musulunta daga cikin manyan mutane da kuma mara daraja da bayu ba'da zalika umira sallallahu alaihi wa sallama bil jahri bayan wannan aka umarci manzon Allah da ya bayyana da'awa bi qaulihi ta'ala ta hanyar fadin Allah madaukaki fasda bima tu'mar ka bayyana abunda aka umarce ka wa a'rid 'anil mushrikeen kuma ka kawar da kai daga me daga mushrikai kun ga a can da a boye ake yi ko sai manzo sai Allah madauki sarki ce fasda bima tu'mar ka hoshe kwan kowa ya kowa ya ji kamshin sa in mai kamshi ne ana gane da kyau ko kina a bayyana al'amarin a hiddo kara a kira mutane bayan aboye ake yi talata na uku fasa'ida ala safa a lokacin sai manzon Allah ya hau akan dutsen safa wanada qaumahu sai ya kira mutanansa falamma ishtama'u lokacin da suka taru qala lahum sai yace musu hal tusaddiqunani fi ma ukhbirukum bi hal za ku gaskata ni dangane da abin da zan baku labari in na baku labari za ku gaskata faƙaru jami'uhum na'am sai gaba ɗayan suka ce eh ma jarrabna alaika kadiban ai ba mu taɓa jarabta ƙarya ba mu taɓa samun ƙarya ta tare da kai ba mun zo na sha'atika ilal an tun tasowar ka har zuwa yanzu kun ga amfanin mutum ya tashi da da gaskiya ko wannan shine kenan فقال صلى الله عليه وسلم سيما زعل الله يتي مسو أنقذوا أنفسكم من النار كسيرة الدكاون كنا قوتا إني نذير لكم دومين لليني ما يقرقيني أغريب من عذاب أليم daga min azabin shadid daga azabawar take mai tsanani ma'ana ina gargadinku akan wata azaba wadda take mai tsanani da kada ta shahi kenan ku musulunta don ku tseratar da kanku daga ni daga wuta faƙada lahu amuhu abu lahabi sai ɗan uwan ma'aifinsa abu lahabi ya ce masa tabban laka ya muhammad kai dai can ya kai muhammad wannan kalma ce wadda suke faɗi ta tsinuwa ana gane da kyau ko kamar ka ce ma mutum allah ya ɗebe maka albarka shine wannan kalmar tabban laka ya muhammad hannayenka sun taɗe ko kuma kai ta yi can ya kai muhammad alihada jama'atana dan dalilin wannan ne ka tara mu fa anzalallahu fi haqqihi sai Allah ya saukar dangane da shi suratul lahab suratul lahab wadda take da sunan shi tabbati yada abi lahabin wa tabba hannayen abu lahab sun tabe sun halake wa tabba ba su ba kadai ma shi karan kansa ma ya tabe abin da yasa aka kawo hannayen nasa shine kalma ce wadda in za a yinta da hannu ake yi taitan ana gane da kyau ko to sai aka ce wannan hannayen wanda da su yi nuni na cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabe kakkai tsammanin hannayen kawai a'a hashi ma karan kansa gaba ɗaya jikin nasa as'ila tambayoyi kam sanatan istamarrat ad-da'watu sirriya shekara nawa da'awa a sirrance ta yi shekara nawa aka yi ana kiran mutane a ɓoye shekara uku ko mata jihar bidda'awa yaushe ne manzo Allah ya fara kiran mutane a bayyane aha ai yanzu amsa za ku rika bada dan naga in minti farkon karatu a fara wasu ba su zuwa da wuri yaushe ne manzo Allah ya fara kiran mutane a bayyane yawwa bayan an sabkar da fasda bima tu'mar to kaifa jahara biha yaya bayyana da'awar me kuro ya doko ya sa ufar le ko kuma yayi yawwa ya tara iyalinsa ya ta ba iyalinsa ba mutanen gari ne gaba ɗaya don dutsen safa ya hau dutse ne wanda in kana saman shi kai magana to ko ina a cikin makka ana jin ka a wannan lokacin banzu Allah na magana duka sai mutane suka taho shi ne ma'anan kaifa jahara ma'ana ya ya bayyana kenan ya hau akan dutse ya kira mutane ma za kala lahu amuhu abu talib mai dan uwan ma'afinsa ya ce masa abu talib tabballaka ya muhammad ko sai ta sabko tabbaci yana jazakumullahu khairan al-khulasa taqaitawa ba'da thalathi sanawatin bayan shekaru guda uku na da'awa a sirrance umira bil jahri an umurci manzon Allah da bayyana da'awa fa jama'a qaumahu sai ya tara jama'arsa wa anzarahum ya gargade su azabal akhirah azaba ta lahira darasin da zamu samu a cikin wannan karatun shine min al-hikma an-nasihatu fi sirri yana daga cikin hikima nasiha a sirrance ko diyanka diyarin da ya kasance in yayi laihi a cikin ƴan uwansa zaka annaba shi ma'ana zaka mishi hada kana cin mutuncinsa to wannan yaron da ƙarshe zaman tuwa mutunan banza ba za kun gaya da kyau wannan wannan fadan da zaka mishi da wa'azin ba zai mishi tasiri ba mafi yawanci mutum ka keɓance sa ka gaya masa aibinsa ka masa nasiha ya yi karɓarta akan me akan me akan cikin jama'a ka zo ka zo kai masa nasiha shi ne alimamu shafi yake cewa ta'ahadanin nasihata fi firadin wajannibinin nasihata fi jama'a fa innan nusha bainan nasi nau'un min at-tawbih la arda istima'a yace in kaga nayi laifi zaka min nasiha ka kebance ni dabra ka min nasiha yace domin yin nasiha a cikin jama'a a bainar jama'a yace cin mutunci ne ni kun bazan yarda da cin mutunci ba kinan bazan kabi mi ba bazan kabi nasihar ka ba amma babu laihi ka yi nasihar ba tare da ka bayyana sunan wanda yi abin ba ana gane da kyau ko kawai da manzo Allah yake so da yawa ma balu aqwamin ma balu rijalin me yasa wasu mutane tare da cewa wanda suka yi abin suna ne suna nan zan amma ba a tona musu asiri ba kenan mu kasance masu yin nasiha a sirrance ko da ma diyan mu ne to balantana mutum a ce matarka ta yi laifi ka zo gaban diyanta kana ne kana ce mata mutunci wannan bai yi ba kun ga kenan shi yasa a farko aka umurci manzon Allah ya kira mutane a sirrance kuma kiran da manzon Allah ya a sirrance mutane da yawa sun karba ya ma hima yawan da aka samu akan wanda su karba bayan bayan an bayyana jam'uhu li ashiratihi darasi na gaba shine tattarawar da manzon Allah ya ma danginsa bana bayan yayi ta gaba ɗai yanzu kuma sai yayi ta me take bance jama'ahu li ashi jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ahlahu manzo Allah ya tattara ahlahu iyalinsa wa aqaribahu da kuma kusantansa lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala lokacin da ya sabka a gare sa fadin Allah madaukaki wa anzir ashirataka alaqrabin kuma ka gargadi danginka na kusa fa ballagahum risalata rabbih sai ya isar musu saƙon ubangijinsa ana gane da kyau ko akwai wata magana mai mahimmanci da ya sabka a nan ƙasa in kuka diba can ya sa alif ko a can ƙasa ƙasa gaba ɗai akwai wani ɗan ƙananan rubutu yana da kyau ɗan karanta shi don magana ce mai tada tsikar jiki manzo Allah ya ce musu innar ra'ida la yakdibu ahdahu duk mutum wanda yake nagartacce ba zai ma iyalinsa ƙarya ba wallahi lau kadaban nasu jami'an ma kadabtukum da a ce zan ma mutane gaba ɗaya ƙarya ku ba zan muku ƙarya ba don ƙarya mai cutarwa ce cutarwa ku mutum ba zai so ta gami ba da na kusa da shi walau garartun nasa jami'an ma garartuku da a ce zan ruɗi mutane da abin da ba da amfani ku ba zan ruɗar ku ba wallahi lalli la ilaha gairu la ilaha illahu na rantse da wanda ba abin cancanta da bauta sai shi inni la rasulullahi ilaikum khassa ni dan aiken Allah ne izuwa gare ku musamman wa ilan nasi kafa kuma izuwa ga mutane gaba daya wallahi na rantsi da Allah latamutunna kama tanamun za ku mutu kamar yanda kuke kwana wala tub'athunna kama tastayqizun kuma za a tayar da ku kamar yanda kuke halkawa daga bacci ma'ana kamar yanda kake kwantawa kwana baka san abin da ke faruwa ba to haka zaka mutu kamar yadda kake tashi daga kwana to haka za a tayar da kai bayan ka mutu wala tuhasabunna bima ta'malun kuma tabbas sai an saka muku da abin da kuke aikatawa wala tujzawunna bil ihsani ihsanan kuma za a saka ma wanda ya kyauta da kyautatawa wa bisu'i su'an wanda ya munanta za a munanta mishi wa inna hal jannatu abadan dai cikin biyu ne in ma ka kasance dan aljanna hal abada awin naru abadan ko kuma ɗan wuta hal abada ko akwai na uku aljanna ce ko ne ko wuta ɗan tozon la'arabi da ƙarshe ai za a gafarta musu kun san tozon la'arabi in ji hausawa ashabul a'arabi shine tozon la'arabi in ji hausawa bana wanda ayyukan suna alkhairi da nan sharri suka zo ne daidai wa daida ko to da ƙarshe Allah zai yaye musu a sa su aljanna wannan shine kenan idan kuma an ce akwai wanda za a hutowa daga wuta an sa su aljanna to ai su dama asali kaddara su ayin aljanna ne sai dai me ya kai su wuta zunubinsu domin akwai wanda kaddararsa Allah ya kaddar ɗan aljanna ne amma sai ya biya ta ina sai ya biya ta wuta ana gane da kyau ko kada Allah ka samu daga cikin ƴan wannan kaddarar amma mai sabo shi zai cewa ai da wuta da aljanna dun na Allah ne ana gane da kyau ko idan yake haka me yake nufi ai da duk Allah dai ne ya tashi ko subhanallah wannan duka alama ce ta tabewa al-khulasa a a kai ashe kasa ne muka sabka wa anzarhum azaba yawmin azim ya gargade su azaba ta ini mai girma yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani fatakallama al-qawmu kalaman layyinan sai mutane suka yi magana magana wadda take mai laushi illa ammahu aba lahabin sai dai dan uwan ma'aikinsa abu lahab alladhi kana aduwwahu al-ashad wanda ya kasance makiyinsa mafi tsanani kaji wa dan uwan mi dan uwan ma'aikinsa fa innahu radda raddan qabiha domin shi ya maida ya maida maidawa mummuna wa talaba minhum al-qabd alayhi kuma ya nemi ma da su kama manzon Allah su hana shi faqala abu faqala lahu abu talib sai abu talib ya ce wallahi lanamna annahu ma bakina na rantse da Allah za mu ba shi kariya za mu ba shi kariya za mu hana a cutar da shi matukar muna raye kuma ko haka yi as'ilatun tambayoyi matajama annabi sallallahu alaihi wasallam ahlan yoshi ne manzo Allah ya tara iyalinsa don saboda wa'azi yawwa lamma nazala alaihi wa anzir ashiraka al-akrab lokacin da wannan ayat ta sabka ma za kala lahum to mi manzo Allah yace musu mhm yawwa kinan fa ballagahum risalata rabbi ko ya isar musu sakon Allah to bima za ajabuhu da me suka karba masa wace amsa suka bashi yawwa kenan sun yi takallama alqawmu kalaman layyin mutane sun yi magana magana mai sauki ma zarar da alaihi abu lahab to shi abu lahab mi ya mayar masa a kalamin ƙabihan magana mai mai muni mummunar magana alkulasa taƙaitawa lamma nazara alaihi qauluhu ta'ala lokacin da faɗin Allah maɗaukaki ya sabka ga manzon Allah wa anzir ashirataka alaqrabina kuma ka gargadi danginka na kusa jama'a ahlahu ya tattara iyalinsa wa aqaribahu da kuma kusantansa wa ballagahum risalata rabbih ya isar musu da sakon ubangijinsa faradda alaihi ammuhu abu lahabin sai ɗan uwan ma'aikinsa abu lahab ya mayar masa raddan qabihan mayarwa wadda take mummuna babban darasi a cikin wannan darasin shine la yakhlu ahadun min aduwin babu wanda zai taba kubuta daga ni daga makiya kun makin naka ya kasance na me na kusa da kai idan ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan rahama ga talikai rahama ce ga talikai fa amma duk da wannan kuma an samu masu ne masu kiyayya da shi wa ma aktsaruhum me kai yawan makiyansa to ina ga kai sa kayan ka mota wanda baka taka kara ka karya ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi kuma kiyayyar mai kiyayya kada ta yi tasiri a gare ka domin in magana suke suka ce kinaka wasu su so shi ka kinaka dubu wasu su so shi wannan shi ne kenan a takaice dai yake da suna kada ya kasance don saboda makiya ko don gudun kada mu samu makiya mu kauce ma me mu kauce ma gaskiya shi ne wani mai hikima yake cewa wa man dallabi yanju minan nasi salima walau gaba anhum baina hafatai nasrin waye isa ya kubuce ma kiyayyar mutane ko da ko a ce ya laɓe musu a tsakanin hikahukan hankaka ma'ana ya koma can sama babu mai ganinsa ba shi ba kowa ya ta ya kyale mutane to da sai an samu wani maki ka ji da Allah ya rasa inda zai zama wasu can sama ni haushi yake ba wallahi ya ki sabu kowa ya zauna a cikin mutane ala gari da ke ko wallahi shi ne kenan تعصب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم تعصب shine ma'anar tajammu taron dangi ana gane da ko qurayshawa da suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taron dangin da quraysha suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Hausa da kaji an ce taron dangi to mafi yawanci sharri ne za a kulla ana gane da ko sun masa taron dangi ana gane da ko amma in sun masa kara to wannan alkhairi ne ko sun masa ƙwaryar ƙwaryar hitakumiya wannan shi alkhairi ne amma sun masa me yake da suna taron dangi to ba sun taru ne sun bashi kashi ko sun sashi cikin wani wani kunci wani sharri tabaddala hubbu quraish lin nabi sallallahu alaihi wasallam bughdan soyayyar da quraisha suke ma manzon Allah ta juye ta koma kiyayya kogo ya juye da mujiya ko wa qurbuhum lahu bu'dan kusan kusancinsa da suke son yi yanzu ya kasance suna son me da kowa na son manzo Allah ya zo ne kusa da shi amma yanzu kowa ne santar sai ki kaurace masa yake ana nuhin mafi yawa wasidquhu kadiban gaskiyar da yake da ita yanzu a da yanzu an maida shi ne makaranci ai ku kasan ƙarya ce ko a ce mutum shekara 40 bai gaskiya ne amma rana guda ya kasance me ƙarya ce domin ƙarya ba a cewa mutum makariji sai in yami sai in ya saba ya jima yana yi wa amaluhu huzu'an yanzu kuma aikinsa ya kasance abin izgili bayan a datan kowa aikinsa birge sai yake misali hukuncin da ya ami a tsakaninsu ya birge su ko birge su ba amma yanzu gashi kuma izgili ake da ayyukansa wa zalika munzu da'ahum ila ibadatillah wannan kuma ya kasance ne tun lokacin da ya kira su zuwa ga bautar Allah wa aba alihatahum kuma ya aibanta abubuwan bautansu wa nasaba kullaman abadaha ila dalali kuma ya jingina duk wanda ya bauta ma gumaka zuwa ga bata wa laqad saru ila ammihi kuma sun je wajen dan uwan ma'aifinsa wa talabu minhu suka nema a gare sa an yamna ar-rasula akan ya hana manzo an sabbi alihatihim game da zagin allolinsu wa tadlili aba'ihim da kuma batar da iyayensu kaji fa juyi magana ba yanzu ta fara mutum ya faɗi alkhairi a juya magana amma yana ta sharri suka ce yana zagin me allolinsu kuma yana aibanta iyayensu ya ce batattu ne dalilin wannan kuma dan saboda ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfanna ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadu shine fa abin da manzo Allah ya faɗi in aka kira su ku zo ku bi Allah su ce a iyayen mu za mu bi
sai Allah ce to ka ce ma ka ce musu ko da iyayen nasu ba akan hanyar ƙwarai suke ba kaga tambaya ce akai ba a ce ba suna suna abin ga mummunar hanya ko amma shi kenan an zage su an zage ni an zage kakannin su to haka zaka gani lokacin da da'awa ta sunna ta taso za a ce a masu zagin waliyai ne ana gane da ke ko ko da ku baka taba kira waliwa da baka zage shi balle ma ba ba ba ahlus sunna da yake akan da'awa ta gaskiya wanda zai kira wali kaza ya kunduma mishi zagi ba a taba yi ba sai wanda tuntumin harshe ya kama shi amma an ce zagi yanzu shek ja'afar mahmud adam ka taba shi inda ya kira wali kaza ya zage shi a amma an ce zagin waliyai suke yi masu zagin waliyai ta kun gani duka juyi magana ne mayar da ita abinda yake ba gaskiya ba faraddahum raddan jamilan sai shi abu lahabkin ya maida musu magana wadda take mai kyau war rasulu mustamirun fi nashri din manzon Allah ya ci gaba da yada addini wa i'la'i kalimatil haqq da kuma daukar kalima ta gaskiya as'ila tambayoyi hal zadat mahabbatu quraish lin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tatihi har soyayya da quraisha suke ma manzon Allah ta karu bayan an turo sa ku ba mu amsa bata karu ba ko bari ma kaucewa ma ta yi ko munzu mata to wani lokaci ne wannan ƙiyayyar ta komo ta zo a lokacin da ya kira su zuwa ga bautar Allah shi ne kenan wa zalika munzu da ahun ila ibadatillah hal talabu min ammihi an yamna'ahu har sun nemi dan uwan ma'aikinsa ya hana sa eh haka ne wala qasaru ila ammihi ko na sai bi ma za ajabahum to shi dan uwan ma'aikin nasa Abu Talib amsan mi ya basu a radda raddan jamilan ko ya maida musu da magana wadda take mai kyau yan uwa masu girma a wannan darasin darasin da za mu samu a ciki shine ko miƙe ka da mutum ka kyautata mu'amalarka da shi hausa suka ce sai an kusa sai an kula kashi sannan yake ɗai ko yanzu da a ce nan wurin can akwai kashi ba mu san da shi ba da ba mai jin warin shi amma da wani ya ce kai na taka kashi to duk lokaci za a fara kaji shi da ba sai an kula kashi sannan yake ne sannan yake ɗai ma'ana wannan karin magana shi ne idan mutum yana ƙiyayya da kai kai in ba ka nuna masa ƙiyayyar ba to ƙiyayyar ba za ta ba ba za ta yi tasiri ba sai in ka nuna masa sannan ƙiyayyar za ta yi tasiri kuma ƙiyayyar ta me ta ƙaru amma komi ƙiyayyar da mutum yake maka in kana kyautata masa wallahi da ƙarshe sai ka koma kana me sai ka kuma kana son shi shine wani mai hikima yake cewa wa ahbib idza ahbabta hubban muqariban fa innaka la tadri mata al-hubbu nazi'u wa abghid idza abghadta bughdan muqariban fa innaka la tadri mata al-hubbu raji'u in zaka so mutum to kai soyayya matsakaiciya kada kai ta wuce gona da idan baka san lokacin da kiyarar kin shi zai zo maka ba sai ka koma abubuwan da kai a baya kana jin kumiya lokacin kana son shi kuni yan dokar takalmin shi yanzu ka kuma kana ƙeya da shi ana cewa kai da da ku ne masu dokar takalmin shi kalmar sai ta maka ne sai ta bakanta maka rai akwai abin da na gani da yan siyasa wajen Kaduna kin nan gwamna mai ci yanzu da wanda yake na da ana gane da kyau ko to gwamna mai ci yanzu yaron wancan ne lokacin in gwamnan na zamne in wancan mai gidan nashi na zamna a me yake zamna a ƙasa yake zamna bai ba su zama wuri guda haka yake ana duka ya za a buga to yanzu da ƙiyayya ta komo sai a yi ta maido hotunan can gashi nan lokacin da a duke yake in zai kara in zai abu yanzu in ya ga wannan hotunan zai haushi ko ba zai haushi ba don me dan yanzu ba ya san shi kenan zuwa wani abu da ya kyauta mini sai ya gane sai ya taya ta ganin mone su haka kuma idan za ka ƙi mutum kada ka yi ƙiyayya mai tsanani don baka san lokacin da soyayya za ta bi ba yanzu ka komo kana son shi sai kana tunanin kai ka ji da Allah abin da na mishi a da duk in wannan ya zo maka sai ka ne sai ka ji haushin wannan abinda nake so in nuna anan shine kun ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna mishi kiyayya amma shi me ya nuna musu soyayya wa atbi sayyi'atal hasanata tamha Allah madaukin sarki yake cewa fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim idan kana da adawa da mutum kiyayya da mutum ka kasance masa kawan masoyi wanda yake wanda yake na kusa ina tsammanin lokaci yayi ko lokaci yayi kenan uwa masu girma mu kasance duk yanda mutum nuna mana kiyayya kada mu nuna mishi mu kasance masu kyautatawa yana ɗaya daga cikin akwalikin abdullahi bin mas'ud wanda an rawaito sa a hadisi da'ifi amma ya inganta idan aka jingina shi zuwa ga Abdullah bin Mas'ud yace la takunu imma'atan taquluna in ahsana an-nasu ahsanna wa in asa'u asa'na kada ku kasance imma'a ma'ana ku rika cewa in mutun ya mini kankara zan ho masa na itace ana gane da kyau ko in ya ce mini kul in ce miki tas ana gane da kyau ko in ya ce mini uwa ka in ce uwa ka ubanka ya ce kada ku kasance haka sai dai ku kyautata ku kawar da kai daga masu mi daga masu munanta muku wannan shi ne kenan shi ne wani mai hikima wani mai hikima yake cewa idan subhanallah a takaice dai yadda yake nuhi yake cewa idan mutane suka yi maka zalunci kai ma ka zamanto azzalumi idan suka nuna mata suka nuna maka wauta kai ma ka zamanto ne ka zamanto wawa ku yi wauta ana gane da kyau ko to kun ga wannan maganar yin akai haka kenan ba za a samu sulhu a cikin mutane ba in kaga an zamna lahiya to wani yayi mene wani yayi hakuri wani ya kwanta wani ya taka wani ya haushi wannan shine kenan na fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu hikarhin zuciyoyinmu mu kasance masu kyautatawa da masu munanta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله